المرسلين إن قال لهم أخوها ألا تتقون إن رسولا فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجمع إلا على رب العالمين أتبنون بكل آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارا فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إن قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله إذا كذوب صحيح سنن أبي داود حديثي ندبو دا دريبير دا أربعين دا بقوي دا صحيح سنن النسائي hadisi na dubu biyar da ɗari hudu da tamanin da hudu da sahihu sunan ibn maja hadisi na dubu biyu da ɗari bakwai da talatin da ɗaya za ka samu cewa abu huraira ya ba da labari game da ɗaya daga cikin addu'o'in da annabi muhammad ya rike a rayuwarsa za ka samu lallai abu huraira sahabin annabi muhammad ya ba da labari cewa daga cikin addu'o'in da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rike yana yin su tsawon rayuwarsa akwai neman tsarin Allah maɗaukaki game da haɗarin cin amana. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharri na cin amana. Yana cewa, Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة باب شكا النبي صلى الله عليه وسلم yana neman tsarin Allah maɗaukaki game da sharri na cin amana jama'a mu yi ƙoƙarin koyi da manzon Allah لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة lallai hakika abin koyi mai kyau ya tabbata gare ku dangane da halayen annabi Muhammad in ji Allah maɗaukaki kun samu kyakkyawan abin koyi game da halin annabi Muhammad
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir amma fa ga wanda ya kasance yana fatan saduwarsa ga Allah madaukaki yana tsoron haduwa da Allah madaukaki a ranar tashin kiyama don haka wanda yake fatan ya samu lada a ranar alkiyama za a samu yana koyi da annabi Muhammad wanda yake fatan ya tsira daga azabar Allah madaukaki a ranar alkiyama za a samu yana koyi da manzon Allah mu ringa wannan addu'a ta annabi Muhammad اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة wannan ita ce nasihar mu ga ‘yan uwa musulmai a wannan rana ta sha tara ga watan rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam tana da shekara dubu da ɗari hudu da talatin daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da tara kuma a wannan haduwa ta walimar auren ɗan uwa abubakar babani barakallahu lahuma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khairin jama'a amana tana da girma a wajen Allah maɗaukaki. Amana ta samu matsayi mai girman gaske a karantarwan annabi Muhammad. Mutuna ayoyin ƙarshe da suka zo a suratul Ahzabi. Malamai suna cewa da ayar farko da ta zo a farkon sura, da kuma aya da ta zo a ƙarshen sura waɗannan ayoyi suna da wata karantarwa ta musamman a cikin wannan sura karin ga saka lura duk sa'ilin da aka samu aya ta zo a ƙarshen sura kamai da hankali da darasin da take karantarwa abu ne muhimmin gaske me Allah ya cika suratul ahzabi da shi inna arabna al-amanata
ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
a ƙarshen suratul ahzabi Allah maɗaukaki ya ce inna arabunal amanata ala samawati wal ardi wal jibal
mun gindaya amana ga sammai da ƙasa da duwatsu Allah maɗaukaki ya bijiro matsala ta amana ga sammai da ƙasa da duwatsu fa abaina an yahmilnaha sai suka ki daukan amana me yasa suka ki daukan amana wa ashfaqna minha sun ji tsoron al'amarin amana in ji Allah madaukaki Allah madaukaki ya bijiro al'amarin amana ga sammai ya ce sama ga amana zan baki ki ɗauka sama ta ki karɓa ya ba mu ƙasa amana ta ƙi karɓa ya ba mu duwatsu amana suka ƙi karɓa kana iya tambaya ya za a yi Allah matsaukaki ya bijiro wani al'amari ga wata halitta tashi sannan wannan halittan ta ƙi karɓa malamai sun ce bijirowa a cikin alƙur'ani in ta zo tana zuwa akan ma'ana guda biyu akwai arbut takhyir akwai kuma arbut takhtim arbut takhyir shine a baka zabi abinda Allah madaukaki yayi musammai da ƙasa da duwatsu kenan game da al'amari na amana yace sama ga amana ki ɗauka amma wannan umarni da nake miki ba tilastawa bane kina da dama ki ki karfa an ba ta zabi sai ta ce ba zan iya ba ya Allah Allah maɗaukaki ya ce, Ke ku ƙasa ga amana ta, ki ɗauki amana, amma bijiro amanar da na yi gare ki ɗin nan, ban bijiro shi da nufin in tilasta miki ba, arbut da kina da damar ki ki karɓa, zaɓi aka baki, ƙasa ta ce ba za ta iya ɗauka ba. Allah ya ba ma duwatsu, duwatsu suka ƙi ɗaukan amana wa ashfaqna minha sun ji tsoron al'amarin amana wa hamala hal insanu amma ɗan adam da aka ce ga amana wuf sai ya karba innahu kana zaluman jahula lalle shi ɗan adam ya kasance mai yawan zalunci da kuma yawan jahilci ɗan adam ya jahilci ƙarshen al'amari to ɗan adam ya ɗauki amana amanar da sama da ƙasa da duwatsu fa sun ki ɗauka saboda tsananin girman al'amarinta. Me Allah ya ce a ƙarshen al'amari tattare da ɗan adam da ya ɗauki amana.
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
dan adam bai wuce mutum uku in ji Allah maɗaukaki ga amana mutum ya ɗauka to fa ƙarshen al'amarin ga yanda zai kasance liyu'azzib Allahu al-munafiqina wal munafiqati munafikai maza da mata waɗanda suka ci amanar Allah da babu shakka babu makawa Allah madaukaki zai musu azaba wal mushrikina wal mushrikati kafirai maza da mata da suka ci amanar Allah da babu shakka Allah madaukaki zai musu azaba a ranar tashin kiyama wa yatuba Allahu alal mu'minina wal mu'minati amma masu imani maza da mata waɗanda aka samu gazawa tattare da su wajen riƙon amana Allah maɗaukaki zai gafarta musu kuskure wa kana Allahu gafurar rahima kuma Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jin kai Allah maɗaukaki muna roƙonka ka yafe mana kuskuren da ake samu wajen riƙon amana ma'aura iri uku ne ko dai a samu miji da matan sun kasance masu imani sun yi riko da amanar aure ko a samu miji da mata munafikai ne Allah shi kare mu ko a samu miji da mata kafirai ne to masu imani dai za su tafi aljanna sauran kuma kuma su ita ce wutan jahannama me yasa ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 7176 hadisin Anas bin Malik النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا إيمان لمن لا أمانة له باب إيماني قوان بيركم أمانة سبحان الله جماعة أمانة تنا دا جرما أكرن تروان النبي محمد manzon Allah ya ce babu imani tattare da mutumin da bai rikon amana Allahumma inna na'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'satul bitana wannan aya tana nuna mana cewa yanda amana take kan maza hakan nan amana take kan mata kuma duk wanda ya ci amanar Allah makomansa za ta yi muni a ranar alkiyama don haka yasa Allah bai yi magana akan maza kaɗai ba ya ce liyu aziballahu munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati Allah matsaukaki zai yi azaba ga munafikai maza da mata da kuma kafirai maza da mata
ayar qur'ani ta tabbatar mana cewa namiji in ya ci amana makomarsa wutar jahannama mace in ta ci amanar Allah makomanta wutan jahannama ga hadisin annabi Muhammad riwayar Abdullahi dan Umar tana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na 4569 malaman sunna da dama sun kawo hadisin nan bayan ayar Qur'ani ta tabbatar mana makomar maci amana shi ma annabi Muhammad ya karantar da mu cewa mace tana ɗauke da amana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowane mutum cikinku mai kiwo ne kuma kowane mutum cikinku za a masa tambaya game da abin da aka bashi kiwo manzon Allah sai bayani daki daki fal imamu ra'in shugaba mai kiwo ne kowane irin shugabanci wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma Allah zai masa tambaya game da kiwon da ya bashi annabi ya ce war rajulu ra'in fi ahlihi mutum mai kiwo ne game da iyalansa wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi kuma Allah zai masa tambaya a ranar alkiyama game da abin da aka bashi kiwo wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha ita ma mace mai kiwo ce a cikin gidan mijinta in ji annabi Muhammad. Mace ita ma fa tana da kiwon da Allah ya bata na riƙon amana, wahiya mas'ulatun an ra'iyatiha kuma Allah zai mata tambaya game da kiwon da ya bata. Manzon Allah ya ce, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi kai ma mai hidima ga dukiyar mai kuɗi, direba kake kana tuka motar wani. kulawa kake da dukiya ta wani mutum da ya danka amana a hannunka annabi ya ce kai ma Allah maɗaukaki zai maka tambaya a ranar alkiyama wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi manzon Allah yanda ya fara maganarsa haka nan ya cika ya ce fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi duk wani dan adam da ka gani akwai amanar da take hannunsa kuma kowane mutum ka gani Allah zai masa tambaya game da amanar da ya bashi shi shi yasa in ka duba aunul ma'bud littafin sharhi na sunan abi dawud mujallar na uku shafi na 259 ake cewa al'amanatu shamilatu li jami'i takalif ita amana karka ɗauka ajiya ce akwai mutane da yawa da suke ɗaukan amana ajiya ce sai an zo an baka dukiya ajiya sannan ake cewa kana rikon amana malamin yake ina amana ta game dukkan hukunci da ya tabbata daga bakin annabi Muhammad duk abin da Allah ya ce ka yi amana ne abin da Allah matsaukaki ya hana ka amana ne don haka amana ba guda ɗaya ba ce ibadar da take tsakanin mutum da Allah matsaukaki amana ce mu'amala a tsakanin mutum da mutum ma amana ne amana tana nan salo salo shi yasa a suratul nisa'i aya ta 58 Allah yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amana inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
amana tana nan iri-iri Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha lallai fa ya ku musulmai Allah yana umurtan ku ku mayar da amanoni ga ma'abotansu ma'amanar ba ɗaya ba ce tana nan iri-iri amanar da take tsakaninka da Allah ka yi ƙoƙari ka tsaye da ita amanar da take tsakaninka da mutum ka yi ƙoƙari ka tsaye da ita in ji Allah maɗaukaki وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به abin da fa Allah yake muku wa'azi da shi ɗin nan abu ne na kirki duk abin da Allah ya ce ku yi to fa yinsa alhairi ne gare ku kin yinsa kuma sharri ne gare ku inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ya kasance mai ji mai gani duk abin da kuke aikatawa ka ci amana a boye Allah ya sani ka ci amana a fili Allah ya sani yana jin abin da kuke faɗa kuma yana ganin duk abin da kuke aikatawa al'imamu bahak yana cikin malaman sunna na farko Allah ya masa rahama ya ce wa haƙƙun ala kulli mu'min Allah ya gishe mu'minan wala mu'ahida hakki ne akan kowane mumini har fa in akwai imani a zuciyarka idan akwai tarfin imani a zuciyanka to yi ƙoƙari ka ga cewa har ka bar duniya baka cuci musulmi ba bare kuma kafiri in ji wannan malami yi ƙoƙari iya ƙoƙarinka ka ga cewa har ka bar duniya baka ci amanar Allah ba baka ci amanar take tsakaninka da musulmi ba ko da kafiri yace fi shay'in qalilin wala kasirin komai kankantan wani abu da ke tsakaninka da mutum yi ƙoƙari ka tabbatar da cewa babu cin amana tsakaninka da shi kuma komai yawan wannan abin faman fa'ala zalika wanda ya cuci musulmi ko kuma kafiri faqad khana amanatahu to fa ya ci amanar da take tsakaninsa da Allah madaukaki kuma duk mutumin da ya ci amana bai shiga aljanna me yasa muka ce bai shiga aljanna
akwai hadisin da yake sahihu muslim hadisi na 329 sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum biyu suka ruwaito huzaifatu bin al-yamani da kuma abu huraira radiyallahu anhuma hadisi ne da ya tabbata daga bakin annabi muhammad manzon Allah ya ce a ranar tashin kiyama tursalul amanatu war rahimu ga siraɗi an aje tsakaninka da gidan aljanna kana ganin kai musulmi ne har ma kana ganin kana da imani kana ganin za ka shiga aljanna Allah ya ce to ga aljannar can ku je ku shiga an kuma saka siraɗi tsakaninku da ita annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce tursalul amanatu war rahimu sai Allah ya turo amana da kuma zumunci fatakuma ni jambatai sirabi yaminan wa shimala Allah ya ce wa amana ki tsaya ta dama da siradi Allah ya ce ma zumunci tsaya ta hagu da siradi ku mutane ku ratsa tsakaninsu don mutumin da ya ci amana kar ya wuce gadon siradi ya shiga gidan aljanna la ilaha illallah amana tana daman siradi zumunci yana hagun siraɗi mutane kuma za su ƙetare gadan siraɗi kafin su shiga gidan aljanna wanda duk ya ci amana bai tsallake gadan siraɗi hakanan wanda ya keta zumunci jama'a akwai abubuwa guda bakwai waɗanda maza suke aikatawa na cin amanan aure wajibi ne mu kiyaye domin kowane ɗaya daga cikin abubuwa guda bakwai ɗin nan yana iya kai mutum ga wutar jahannama. Allahumma inna na'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'satul bitala. Na farko, hadisi ya tabbata yana cikin littafin al-Imam Abu Dawud. Hadisi na 2174. Wannan hadisin Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin adabu zafaf ka duba shafi na 144 hadisin Asma'u bintu Yazid sahabiya mace ce da ta yi zamani da annabi Muhammad. Innaha kanat inda Rasulillahi, Asma'u bintu Yazid, tana tare da manzon Allah, war rijalu wan nisa'u qu'udun indahu ga maza da mata duka sun zazzauna a kewaye da annabi Muhammad. Maza da mata suna tare da manzon Allah. a wannan lokaci annabi ya yi wata tambaya in ji asma'u bintu yazid
manzon Allah ya ce la'alla
rajulan ya kulu ma ya fa'alu bi ahalihi babu mamaki ana samu cikin ku maza wanda yake fita yana ba mu abokansa labari irin yadda ya yi jima'i da matarsa ولعل امرأة تخبر ما فعلت مع زوجها manzon Allah ya ce wa mata babu mamaki cikinku ana samun matar da take ba mu ƙawayenta labari irin jima'in da suke yi da mijinta wannan magana yadda kuka jita da nauyi haka nan sahabbai ma suka jita da nauyi asma'u bintu yazid ta ce fa'arar kalƙaumu baki ɗaya wurin sai kowa ya sunkuya sun yi shiro sakatu ولم يجيبوا رسول الله baki ɗaya gurin babu wanda ya tanka wa manzon Allah babu wanda ya iya ba da amsa asma'u bintu yazid ta ce faƙultu sai na ce i wallahi ya rasulallah abin nan da kake tambaya a kai wallahi na rantse da Allah yana aukuwa ana samun miji da yake fita ya ba abokansa labarin irin jima'in da yake yi da matarsa akan samu mace da ta za ta fita ta gaya ma ƙawayenta yanda jima'i ke kasancewa tsakaninta da mijinta asma'u bintu yazid dai ta faɗa ta ce duk yana aukuwa inna hunna la yaqulna wa inna hum la yaf'aluna mazan suna yi kuma matan ma suna faɗa yadda ka faɗa ya rasulullah sai annabi ya ce fala taf'alu kar ku yi haka fa inna ma masalu zalika ko kun san misalin haka mafalu shaitan laqiya shaitanatan fi tariqin fagashiyaha wan nasu yanzuruna manzon Allah yace misalin haka kamar shaidani ne ya hadu da shaidaniya shaidani ya hadu da shaidaniya a tsakiyar hanya yayi jima'i da ita mutane suka taru suna kallon su annabi ya ce misalin mutumin da zai fito kenan ya samu abokansa yana bashi ina ba su labarin irin yanda yake jima'i da matarsa haka nan misalin matar da take zuwa ta ba mu kawayenta labarin abin da ke aukuwa na jima'i tsakaninta da mijinta wallahi kun ga wannan yana daidai da mutumin da ke ɗaukan hoton matanta a lokacin da take tsiraici ana samun su da dama mutum ne zai ɗauki hoton matarsa tana tsirara wani ya taɓa aika min tambaya yake cewa saboda tsananin son da nake wa matata yasa na ɗauki hotonta tana tsirara saboda in na yi doguwar tafiya na daɗe ban dawo gida ba sai in dinga kallon wannan hoto ina jin sha'awa ina hukuncin haka da kuma mutumin da zai tafi kasuwa ya sayo kaset na tsiraici yanda kafirai suke jima'i da kafirai ‘yan uwansu, ya ɗauko wannan kaset ɗin ya kawo gidansa ya sanya da shi da matarsa ta aure suna kallo, la haula wa la quwwata illa billah. Shin don Allah ina bambanci da misalin da annabi Muhammad ya bayar? Manzon Allah ya ce, Matsalu shaitani, laƙiya shaitanatan fi tariqin, fa gashiya hawa nasu yanzuruna ilaihima. kamar shaidani ne ya haɗu da shaidaniya a tsakiyar hanya ya tara da ita mutane suna kallo to mutumin da zai sayo fina-finan batsa ya kawo gidansa wallahi bai bambanta da irin misalin da manzon Allah ya bayar ba babu ko shakka yin haka shaidanci ne bai dace da musulmi ba akwai wata riwaya ta al-imamu muslim hadisi na 1437 hadisin abu sa'idin al-khudri Allah shi kara masa yarda. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Inna min a'zamil amanati inda Allah yawmal qiyama daga cikin amanar da ta fi girma a ranar alkiyama in ji manzon Allah arrajulu yufdi ila imra'atihi mutum ne zai tara da matarsa wa tufdi ilaihi ya tara da matarsa ta tara da shi kuma ya shuru sirraha ya fita gida sai ya tona asirinta manzon Allah ya ce to in kana son ka san amana mafi girma da aka ci wanda Allah yake hisabi a kai a ranar alkiyama to ka ɗauki wannan yana cikinsu min a'zamil amanati inda Allah daga cikin mafi girman amanar da aka ci a ranar tashin kiyama shine mutumin da ya tona asirin aure in ji annabi Muhammad akwai wata riwaya ma da take da rauni abinda za ku je ku tsare saboda kada samu cikas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min sharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyama daga cikin mutanen da suka fi mafi munin matsayi a ranar tashin kiyama inna min asharrin nasi inda Allahi manzilatan yawmal qiyama daga cikin mutane waɗanda suka fi sharrin matsayi suka fi sharrin makoma a ranar tashin kiyama akwai mutumin da ke fita yana tona asirin iyalinsa a dalilin haka ne al'imamun nawawi da yake sharhin wannan hadisin ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na goma shafi na tara zuwa goma al'imamun nawawi yake cewa fi hadal hadisi tahrimu ifsha'i rajuli ma yajri bainahu wa bain imra'atihi min umuril istimta wannan hadisin yana haramta wa namiji ya fita ya samu abokansa ya ba su labarin irin abin da ya auku tsakaninsa da matarsa na cire sha'awa wa wasu tafasili zalika wannan hadisin yana haramta wa musulmi ya yi bayani daki-daki ga abokansa irin wato zaman da yake da matarsa وما يجري من من المرأة من قول أو فعل ونحوه حرام ne ga miji ya ba mu abokansa labari irin maganar da matarsa take a lokacin jima'i irin abin da matarsa take aikatawa a lokacin jima'i da makamantan haka matarka kenan mata aure aka haramta ma bare kuma kallon fina-finan batsa waɗanda suka shafi hakan nan malamai suka ce sai dai fa hali guda ne aka halatta ma ɗayansu ya ba da labarin sirri na tattare da jima'i tsakaninsa in ma da ita ko tsakaninta da shi illa idza kana fi zalika illa bi ahadi zawjaini fi janibil jima'a ya kasance shi wannan mijin yana da matsala ta sashin jima'i bai bayyana wa matan nan ba har aka kai ga yin aure يجوز الإخبار لتحصيل المصلحة babu ko laifi don ita wannan mata ta ba da labari cewa shi fa wannan mutumin da kuka aurar da ni gare shi ba shi da lafiya saboda kar a cutar da ita tana da damar ta fada idan hali ya kai ga yana tare da wata cuta wadda ita ba za ta iya zama da wannan cuta ba domin cutar ta sanya mar na ƙasa ta sashin biyan sha'awanta ko kuma ita tana tare da wannan cuta ɗayansu yana da damar ya bada labari amma labarin ma ko da zai bada to ya kasance ya bada labarin nan inda za a samu maslaha ka duba aunin ma'abud mujallar na hudu shafi na 268 da kuma nailul autar littafin al'imamu shaukani mujallar na shida shafi na 351 اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة na biyu wanda ke jima'i da matarsa a cikin haila hakika ya ci amanar Allah maɗaukaki duk mutumin da zai yi jima'i da matarsa tana cikin jinin haila to babu ko shakka wannan mutumin ya ci amanar aure me yasa saboda a suratul baqara aya ta 222 Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil mahid ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى طهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
a suratul baqara Allah madaukaki yace wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan sune maka tambaya game da matsala ta jinin haila to kace jinin haila dai kazanta ce tunda kazanta ce fa'tazilun nisa'a fil mahid sai ku nisanci mata a lokacin da suke haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta ya tsohorna sai sun yi tsarki fa idza tatahharna idan sun yi tsarki fa'atuhunna min haifu amarakumullah sai ku je musu ta inda Allah ya umarce ku inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin lalle Allah yana son masu yawaita tuba kuma Allah yana son masu tsarkaka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa a cikin majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 621 zuwa 24 yake cewa wata'ul ha'idi la yajuzu bi ittifaqil a'imma jima'i da mace a lokacin da take jinin haila haramun ne bi ittifaqil a'imma baki ɗaya malaman sunna a tsawon tarihin musulunci ka ɗauka tun daga zamanin annabi Muhammad har zuwa zamanin nan da muke ciki malaman sunna fahimtar su ta daidaito a kan cewa jima'i da mace a lokacin da take jinin haila dai haramun ne irin wannan magana ce al'imamu shaukani ya ɗauko a cikin nailul autar mujallar na farko shafi na ɗari biyu hakanan ibnul qayyim al-jawziya ka duba zadul ma'ad mujallar na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da hudu yake cewa jima'ul ha'idi haramun taba'an wa shar'an ibn al-qayyim yace jima'i da mace a lokacin da take jinin haila haramun ne shari'a ta haramta kuma ɗabi'a ta ɗan adam ma ta haramta ɗabi'a ta ɗan adam kama aji shari'a a gefe me yasa aka ce ɗabi'a ta kyamaci jima'i da mace a lokacin jinin haila fa innahu mudirrin jiddan ibn al-qayyim yace yana cutarwa matukar gaske والأطباء قاطبة تحذر منه likitoci baki ɗaya suna gargaɗi game da jima'i da mace a lokacin da take jinin haila ibn al-qayyim yace yusabbibu marabal ajizi yana kawo dalilin cututtuka da dama daga cikinsu akwai ciwon mara waltihabur rahim jima'i da mace a lokacin da take jinin haila yana kawo kumburin mahaifa wa hudusu aqamir rajuli wal mar'ati har ma yakan yi sababin namiji ya rasa haihuwa ita ma matan Allah madaukaki ya haramta mata samun haihuwa ashe kenan abu ne wanda yake da illan gaske yakan zama dalilin rashin samun haihuwa ga mace da kuma namiji yana kawo cututtuka na mara Allah madaukaki ya haramta ya ce fa'tazilun nisa a filmahid ku nisanci mata a lokacin da suke jinin haila kada ku yi jima'i da su ba ma haka ba Allah ya ce wala taqrabu hunna hatta yatahurna kada ku kusanci mata kusanta ta jima'i sai fa sun yi tsarki don haka ko da jinin haila ya ɗauke babu kyau musulmi ya tara da matarsa a wannan lokaci ka duba tafsirin maradi mujallar na biyu shafi na ɗari da hamsin da biyu haka nan ibnu qudama a cikin littafinsa al-mughni mujallar na farko shafi na ɗari hudu da goma sha shida yake magana yana cewa amma al-wata'u qabla al-ghusl fa huwa haramun ayi jima'i da mace bayan jinin haila ya ɗauke kafin ta yi wanka shi ma haramun ne fi qauli aksari ahlil ilmi mafi yawan malaman sunna hakanan suke bada fatawa haka nan ibnu kasir shi ma ya faɗa ka duba tafsirinsa Allah maɗaukaki ya ce kada a kusanci mata sai sun yi tsarki fa'iza ta tsaharna fa'atuhunna min haisu amarakumullah don haka ko jinin haila ya ɗauke bai kamata musulmi ya yi jima'i da matarsa ba sai ta yi tsarki wannan tsarki ya yake nan ne aka samu saɓanin fahimta a tsakanin malamai mafi inganci shine cewa ko da za ta wanke jinin kaɗai ba sai ta yi wanka ba. har in ta wanke jinin ta yi tsarki to babu laifi don miji ya tara da ita a wannan lokaci ka duba nailul autar littafin al'imamu shaukani mujallar na farko shafi na ɗari biyu da biyu babu ko shakka jima'i da mace a lokacin haila haramun ne haka nan lokacin da hailan ya ɗauke babu kyau mutum ya yi jima'i da wannan mata sai ta yi wanka idan ko ya kai ga jima'i da mace a lokacin da take jinin haila to fa lalle ne sai ya yi kafara kafara yana kan mijin da kuma ita matan idan suka yi jima'i a lokacin da take jinin haila me yasa aka ce za ta yi kafara saboda hadisai sun inganta daga bakin annabi muhammad ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 522 kowane ɗaya daga cikinsu zai ba da sulan zinare shine kafara sulan zinare ku a wannan shekara yana daidai da naira dubu goma sha uku da ɗari tara da ishirin kenan gidan za a ba da wajen dubu ishirin da bakwai laifinsa ya yi jima'i da matarsa a lokacin da take jinin haila ka duba fatawun lajinati da'ima mujallar na goma sha tara shafi na ɗari biyu da saba'in da hudu ala kulli halin haramun ne ga musulmi ya saba ma Allah madaukaki a lokacin da yake umarni a suratul ahzabi Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة أمرنا تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ba daidai bane ga mutumin da ke cewa yana da imani ba daidai bane ga macen da take ganin tana da imani idza qaba Allah wa rasuluhu amran idan Allah da manzonsa suka hukunta wani al'amari an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim a ce kuma su suna da wani zabi na al'amarin su Allah ne yayi hukunci kai kana ganin kana da imani sai aka samu kai wani abu ka bi wani umarni wanda ya saba na Allah madaukaki to bai dace ba wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya zamanto ɗabi'arsa ita ce ya saba ma Allah da manzonsa faqad dalla dalalan mubina haƙiƙa wannan ya ɓace ɓata mu bayyaniya don haka duk sa'ilin da Allah ya yi umarni in kana da imani to yi ƙoƙari ka bi umarnin Allah haka nan in annabi Muhammad ya yi tsawatarwa to yi ƙoƙari ka nisanci abin da aka tsawatar a kai اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة na uku wanda ya yi jima'i da matarsa ta dubura ya ci amanar Allah maɗaukaki duk mutumin da zai yi jima'i da matarsa ta dubura babu ko shakka ya ci amanar Allah maɗaukaki hadisai da dama sun tabbata daga bakin manzon Allah misali akwai hadisin abu huraira yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 522 manzon Allah ya ce man ata ha'idan aw imra'atan min duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala muhammadin wallahi jama'a magana tana da girma man ata ha'idan aw imra'atan min duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala muhammadin wanda ya yi jima'i da mace a lokacin da take jinin haila, da mutumin da ya yi jima'i da matarsa ta duburanta, da mutumin da ya tafi gun boka, wannan mutum ya kafirce ma abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka lamarin ba shi da sauki ya ku yan uwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'u fatawa mujallar na 32 shafi na 216 yace wat'ul mar'ati fi duburiha haramun bil kitabi was sunnah mutum ya tara da matarsa ta dubura haramun ne ayoyin alkur'ani sun haramta hadisan annabi Muhammad ma sun haramta wannan in ji shaikhul islam wa huwa qawlu jamahiri salaf wal khalaf akasarin malaman sunna na farko har zuwa na ƙarshe wannan ita ce fatawarsu sai shaikhul islam ya ce bal huwa lutiyya wanda ya tara da matarsa ta dubura hakika yayi liwadi da ita ومن وطأ امرأة